أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Cikin iko Allah yau za mu dawo da karatun asuba na wannan littafin gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya nufa kuma zai za mu tashi a shafi na dari da goma sha biyu المسلم والوصية الشرعية musulmi da kuma wasiya wadda shari'a musulunci ta ce a ringa yi wasiya ba wajiba ba ce ba dole ba ne sai ka yi wasiya Allah madaukakin sarki bai sa dora mutum dole sai ya yi wasiya amma idan mutum yana da abin da zai yi wasi to musulunci yana so ya yi sai ya aji ya rubuta shi sai ya aji saboda idan ta Allah ta kasance wanda dole wata ran kuma sai ta kasance to sai a ɗauko wannan takarda sai a buɗe sai a ga mai mutum ya yi wasiki da shi me yake so a yi bayansa kyauta ce a cikin dukiyarsa yake so ya ba wasu dama a shari'ar musulunci akwai iyaka mai dukiya babu dama ya kyauta da fiye da kashi ɗaya bisa uku na dukiyarsa duk abin da zai iya yi na wasiki a cikin dukiyarsa to ba zai wuce ɗaya bisa uku ba su mutumin da ya mutu ya bar naira dubu casa'in to abin da zai iya wasiki a ciki shine dubu talatin misali kawai nake ba na mutumin da ya mutu ya bar dubu tasa'in inda shari'a musulunci sai zai yi wasiya shi ne dubu talatin da zai yi wasiyar dubu arba'in da ba za a zartar ba sai a dawo da ita kan dubu talatin in wanda da ya ce a bawa dubu uku sai a ce sai yanzu kai dubu biyu da ɗari biyar za a baka wanda ya ce a ba dubu goma a ce yanzu dubu takwas za a baka za a rarrabe a rarrabe dole ne a dawo a tsaya a kan ɗaya bisa uku na dukiya sauran biyu kuma ya zama na na magada maluma sun kasa wasiya cewa akwai wasiya ta wajibi misali mutumin da ake bin shi baci ya kamata ya rubuta na ya san ana bin shi gara ma idan kai kana bi ta iya yiwa kaya ce baka faɗa ba ne da sauƙi amma in kai ake bi na ya kamata a ce yana nan a rubuce da ma ka samu bashi da ba wanda ya san ana bin ka sai kai sai Allah sai mutum kaga an ka rubuta akalla za a gani in ma zuwa ya ce yana bin ka za a ce lalle an gani ka na a ce ba a gani ba a da ana rigima to ya ake yin wasiya an ibn umar radiyallahu anhu ma qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma haqqu imri'in muslimin yabitu laylatayn wa lahu shay'un yuridu an yusi fihi illa wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'atihi muttafaqun alayh hadha ما أوصى به أنا أنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصي آه من تركت من أهلي أن يتقوا الله ويسلموا ذات بيني ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصيهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد أوتيت بما يأتي أولا أن تدعو بعد الصالحين عند انتداري يذكرني بحسن الظن بالله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله رواه مسلم ثانيا تلقين الشهادة وإلزام تلقية تلقيني الشهادة وإلزام نطق بها بقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أبو داود بإسناد صحيح وأوصي وأوصيكم بالصبر والرضا بقضاء الله تعالى وقدره والدعاء لي والدعاء لي بحسن الخاتمة كما قال صلى الله عليه وسلم إذا هدرتم المريض أو الميت فقولوا هل خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقول يؤمنون على ما تقولون رواه مسلم خالدا إذا فادت الروح إلى بارئها فعليكم بتمامين عين عين وشد فتح السفلى بقماشة عريضة للمقراءة والدعاء لي بالمغفرة وأوصيكم بتغذيتي بثوب يستر جميع بدني لحديث عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي بوردة حضرة متفق عليه. wannan larabci ne ba kuma ana nufin dole sai da larabci ba na za ka iya rubuta ta da kowane yare yaren da wanda za su gani bayan ka za su gane za su iya karantawa ya taimaka wa hadisin da muka karanta shi ba hadisin Umar al-Khattab a abin hadisin Ibn Umar radiyallahu anhu wato Abdullahi kenan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi duk mutumin da yake da wasiyar da zai yi to bai kamata ya bari kwana uku ya wuce ba ba ta ce wasiyar tana rubuce a cikin alkashin filansa sai ya rubuta ya ajiye to shi ne sai ba da misali yadda za a yi rubutun sai ka ce wato haza ma auka bihi ana wannan shine abin da ni kun ga ya sa dot dot dot bi ma'ana sunan ka za ka sa sai ka sa ni wane wane wane a wajen duwa-duwan nan na tabbata babu abin tsokawa da gaskiya sai Allah na tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne na tabbata ta ta alkiyama lalle tana zuwa babu kokonto a ciki kuma na tabbata Allah zai tada waɗanda suke cikin kaburbura sai ce ko sanan na yin wasiki ga wanda na bari daga cikin iyalaina cewa ta ji tsoron Allah ka ji maganar farko su ji tsoron Allah sannan su gyara tsakanin su kada su ringa faɗa kan abin da na bari su ji tsoron Allah sannan su ji Allah su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in har su mu'mine ne sannan ne musu wasiki da irin wasikin da Annabi Ibrahim yayi wa 'ya'yansa da shi da Annabi Yaqub wanda Allah ya gaya mana a cikin suratul Baqara cewa sun ce musu ya bani ya kai ya ku ayana inna Allah hasafa lakum din Allah ya zaba muku addini na musulunci da aka bala ta tunu bala ta mutunna illa wa antum muslimun kada ku mutu sai kuna musulmi sai yake to sai ya rubuta haka ya ce sa'annan ina yin wasiki da waɗannan abubuwa da za su zo nan ba ɗaya ina son idan kun ga na shiga cikin me ne koma da hausa gargara ko gargara ko ita ce ko kai to ka ji gargara koma za ka dawo gargara za ka dawo ba gargara ko ka gangare ce ba za ka dawo ba na da haka in ka yanayi ne mutum ya kama hanyar mutuwa mutum ya kama hanyar mutuwa cewa idan kuka ga na shiga cikin wannan hali to ku nemo mutanen kirki bayan Allah su zo kusa da ni me za su yi min wanda kuke ce su samu da su kawo saboda me saboda me su dinga tunatar da ni Allah suna ce mun la ilaha illallah ka san wani mai jinya ya ga mutum zai mutu sai ya ta yi ihu bai ta zama guda biyu Allah ya kiyaye ba kyau in mutum ya tabbata aka ga alamun mutuwa zai yi damuwa shine ya za a yi cika da imani ba wai magana ba saboda me za ka yi dawo ba zai dawo ba ka abin da za ka yi kai kanka bayan na kayya abin yana hannun Allah mahaifiyar matar marigayi kin imam har yanzu tana asibiti ba sai yar ta rasuwa tana jinyarta a nan kina ita ce ta zo ita ta rasu ita mai ita uwa tana nan a fasi da lokacin mai bai ba Allah ji ɗanka ita kuma Allah fara su sarki ya ya sata suka da imani to Allah ya ba ta lafiya tsufa ne tsufa kuma wani lafiya za ka yi na kun za a kai tsohon da ba magana ne lafiya ba ne dai kamar addu'a ta da imani ma ya lafiya ina ne ne na na da akwai tsohon da ya kai ba magana ne saboda ba a ce in dai ka an tsufa an tsufa an tsufa kawai sai a bunyi ko yawa saboda shi kai shi tsufan ciwo ne da shi kuma baya warkewa kaga ta ji a yi ta roƙon Allah afuwa a roƙon Allah sauƙi da haka na biyu yake ku ringa lakana mun kalmar shahada da ku ringa kiran waɗanda za su tunatar da ni Allah saboda na ringa jin kun ana son idan mutum aka gaba da lafiya a ringa gaya masa cewa ba damuwa lahira lafiya lau eh cewa in ma yana tunanin yawa Allah zai fi Allah mai gafara ne zai gafe ya mutu yana tsaron samun rahamar Allah kuma Allah zai masa ba a san mutum ya haɗu da Allah yana wa Allah mummunan zafi ba kyau ya sa ran cewa lalle Allah a gafara ne ba kuma zunubin da ya gagari Allah ya fi to kaga wanda ba wanda zai tunatar da mutum wannan sai masu ilimi to shi ne na biyu yace a ringa gaya min kalmar shahada ina faɗa ina faɗa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda karshen magana ta zama la ilaha illallah sai su ga aljanna sannan ne muku wasiki da ku dinga ku yi hakuri ku yadda da abin da Allah madaukakin sarki ya zartar da kaddara da Allah madaukakin sarki ya kaddara ku dinga yin addu'a na Allah ya kada suka da imani kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka zo wajen wanda yake ciwo magajin mutuwa kada ku faɗo wata magana sai alheri saboda mala'iku na nan duk abin da kuka faɗa suna cewa amin za ka kuyi ta addu'a alheri Allah ya ba su Allah ya kaza Allah ya kaza sai mala'iku su rinda amin amin amin to na uku shine idan idan kuma ya ce mutu idan na cika wato raina ya koma ga wanda ya halicce ga shine Allah to ku rufe idanuna sannan ku ɗaure bakina kar baki ya tuki a dambe sannan kuma addu'a da Allah ya min gafara sannan na muku na muku wasu na mutu ku rufe mu da sila ku rufe mu jikina gaba daya saboda hadisin na na Aisha radiyallahu anha take cewa har ma annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu tufafi wato wanda aka yi shi daga Hebra sunan wani gari ne wanda ke cikin Yaman wato wani tufafi ne wajen likafan annabi sallallahu alaihi wasallam guda uku ne aka yi ɗaya yana tafiya ɗaya yana gefe ɗaya yana kai shi sai a sa mutum kawai sai a ɗaure shi sai mu da saboda labarin mutuwa ba da shi ko yana za mu fita da iman ba da yawa shi yasa aka ce sai dai a dawo da shi within wannan ɗaya bisa uku idan mutum ya wasiya ta zalunci kuma ba a zartarwa misali ya rubuta cewa wani ya bata mara a cikin magadan shi kan a bashi na? akwai wanda shari'a ta hana shi gado wanda duk ya kashe wani zai yi gado baya gado misali wannan shari'a ce amma dai shi dan ran shi ya bashi misali ya ce wani kai yayi ba za a yi ba za a ba za a bashi da abin da yayi na shari'a to sai mako ne ma gare shi kada a zantar dan abin hakkin zai koma kan shi na sai ma qur'ani ma ba yayi wannan umarni ba wai za hadarar ismata ulul qurba wai ya tama farzuqu minhu ai umarnin qur'ani ne dama ya kamata a ce mutane in ma bai bar wannan ba su masu gadon ai nasu ne yanzu sai su cire wani abaci a ba kawu a ba ina a ba wannan wannan shi ne daidai ne na
ba mai kyau ba mai kyau
haka ne yana so masu ne da ke na sanani fiya sai ya kara ba
kuma kyauta a an yi abin da haka ne haka ne wani ne ya yi da Allah ya kiyaye yana tsagar musulunci amma yanzu ya dawo
a ramadan ne a ramadan din nan to shi ne yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya musulunta ya to ya dawo sabon mutum duk abin da yake baya an rushe shi ma haka ne eh yanda riddanci ta rushe masa ayyukansa masu kyau haka musulunci ta kuma ya rushe masa zunubansa al-islamu yuhibbu ma qablahu yana rushe abin da ke da haka ya dawo sabo ne kawai dai a ja kunnen shi ne Allah ba a wasa da shi idan inda Allah ya so kama shi da yarin da zai kashe shi amma ai auren nan ba kyau ai da yawa sun yi rida akan mata yanzu ya rana shi sai da eh? wasu za ka ga sun auri matan mini-mini ana tafiya wai ya aure halin kitabu kafin ka an kare shi ma ya zama halin kitabu wallahi wani za ka ganki ya zama shi a musulunci ya zama wani iri wani wawa eh haka very good ba ruwan shi da sallah ba ruwan shi shi dai wai musulmi ne kaga na ga aya kaga shi ma ya zama haf ahlul kitabi da haka mutum ya kiyaye ba wani abu kawai shari ne na shedan in mutum yana son aure ba ga matan musulmi ba ga su nan amma dai aure halin kitabi shi ma ya zama halin kitabi da aka yi Allah ya kiyaye na ba na fiya ba ma magada
babu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la wasiyata li warisi ba a yi wa wanda yake gado wasiya
Allah ya rama yawa ya riga an ba shi duk wanda yake cikin gado ba za ka ci a ba shi wani abu already Allah ya ba shi amma duk wanda baya ciki za ka ci
wala akwai wani da kasar da ke
Eh, duk za a kwace a kwafi Eh.
an yi wani
idan an idan mutum ya shiga cikin magagin ciwo na mutuwa ko aure ya take bai san sakuwa eh idan mutum ya ya- ya shiga magagin mutuwa ya take matar shi bata saku ba idan ya shiga magaji ya dawo da matar shi bata dawo ba eh idan ya yi shiga magaji ya yi kyauta ba ta yi ba Duka. shari'a in an kai kotu za ta dawo da shi. Mm.
wannan hakan ne ma Allah ya sa kuma ita Eh.
kuma gidan da ta a tana da gado tana da gado saboda ba a san a kore wani don kai yayi gado a ce to a kore shi ko ko a shigo da shi don yayi gado ba eh alaikum salam to akwai mutanen da suke raba dukiyarsu ya ce kafin su mutu saboda ƴaƴan su kada su yi rigima shin wannan ya halatta to ya danganta idan ba sun raba sun mai da su talakawa ba ka sa ko da duke na da yawa na za su iya wannan abubuwan sanan kuma a yan su samu na kaga daban amma ba wanda za a karar da shi shi kenan a bar su ba komai ba shi kuma shari'a ba ta yadda ba amma dan ayyuka na alheri yanzu irin abin da billahi ya yi wai billahi eh, haraji yawa ai kaga ya abin da yake nan ai kaga ya ba su ba ya ba su ba talauci ne da su ba amma kuma ya yi wasu abubuwa na alheri da dukiyar da haka in har haka ne ya yi daidai za a iya yi amma ba wai a yi don a mai da su talakawa a musu a basu ba komai ba a wannan ba ne na so a yaro ne bayani yake a kai na ake cutar mutane yanzu gara a ji na shi na na ce a na nufin kai da ƙarfi ne a ji ya yi ko bolansi kazan ba ya ba da ji a'a ya yi wani aikuwa ba ya jira kisan
akwai trend da ake complain inda baka samu a biyan ba su da iyaka yadda suke an buɗe account ne a lot of account za a samu bibiyan ɗin wani yadda suka yi sun samu bibiyan ɗin wasu kamar yin samu ko alhaji a hanya ko su samu wata ƴan ƙauye su je su kai ta banki su buɗe mata account su samu bibiyan da duk abin da suke so bibiyan nan kan sai su bude account ɗin sun guda dubu da wannan bibiyan nan kuma account ɗin akwai wallet account akwai virtual account da yawa wanda ba za ka iya ba sai ka je banki ba so whatsapp ɗin mutane suke samu in suka samu whatsapp ɗinka za su samu access to duk contact ɗinka sai su tura sai su ce kamar yanzu in ga message daga wurin ka cewa ina so yawa ina son taimako na ka ina da network problem da Allah ka tura ma wani kaza dubu hamsin zan ba ni to sai kaga in na gani ina gani eh liman ya sai in tura to sai ka ga mutane ɗari ɗari biyu sun tura wannan kuɗin wannan account ko ana tura wannan account ɗin za ka dinga kasance da kuɗaɗen za su dinga kasance da kuɗaɗen kuma ya ce whatsapp ke amfani da shi to da whatsapp din za ki haƙi a kaunar kuma suna iya haƙin da wurare da yawa na ɗaya inda suka fi haƙin waɗanda ake turo musu yin jina a ce za a ba su bashi za ka iya amsan dubu ashirin dubu talatin sai ka je ka downloading app to wannan app din akwai inda za ka sa ka ba su access to wayanka ka yi cikin terms and conditions to suna da access da wayanka duk abin da kake yi suna gani za su iya samun fantastin ka gaba ɗaya ɗaya kenan na biyu za su iya downloading in kuma kusa da kai zai iya zai iya downloading whatsapp ya kalan banka sai a kira ka in aka kira ka yana wurin sai iya ɗaukan waya wani sai a bayan an wayar Allah ya kira wani da yana jiran whatsapp ko kira ne kasan suna kira da wani kudu ko kuma a yi message a ce gashi nan ga sabon kudin ka to shi kenan sun hana ka access da whatsapp ɗinka sai su tura wa mutane kuma it will take you time kafin kai recovering ɗin wannan whatsapp ɗin da biyu kenan na uku kuma sai su kira ka a waya in sun da wani sai su kira ka a waya su ce maka ko in miji kai ma'aikacin gwamnati ne sai su ce maka a gashi nan za a yi meeting ko yaran ka a school za a yi wani virtual meeting na yara ga food an turo maka muna so ka bamu zani wani sai su an shigo ɗin hanyoyin suna da yawa da za su iya samun whatsapp ɗinka to suna samun whatsapp ɗin sai tura mutane to suna tura mutane to su target ɗin su in sun tura wa mutum dubu ko da mutum goma ne suka tura wannan kuɗin sun samu to haka suke rampant yanzu kullum akalla in ba a samu complaint ba ana ya samun goma ashirin da wanda suke a kan dubu ɗari dubu hamsin in ma ka ce suka tura maka kai reply ɗin suka ce ba ka da dubu ɗari ya ce maka kuma ka ce to ko dubu biyar ne ka ce ka ce ya ce ka tura to yanzu the thing is duk wanda ya turo maka message ko da dan uwanka ne yake ka tura ma wani kuɗi ka kira shi a waya kai shi ne yayi ya tura kafin ka tura in ba haka ba kuɗin ka iya tafi samu zama ku ji karatu exactly suna amfani da group kamar yana amfani da yanzu a cikin akwai group kowane irin group ne ba to suna shiga cikin rukun ba da niyyar su wannan ba sai su samu waɗanda su shiga kamar sun ɗan ji gwaɗo gwaɗo a wasu based on ko suna da ko gudun wani sun kawo irin a ce wani ya bada kaza sai su kaje su duk wannan suna da wurare da yawa kuma malam za ka gan su sun rantin office ka ga ma'aikata kusan ashirin suna ɗaukar laptop suna shiga ka ɗauka aiki suke yi amma wani sai kamar call center da MTN za ka ga suke rauni da komi a ce aikin su kuma abin da suke kenan kuma suna da yanzu everywhere mai hankali a kan kuma sosai sosai yana nufin abin da ake da problem kenan ka san da za a kama shi ne biliyan to biliyan din yanzu a misali yanzu sun samu yaro ko sun ce da Allah zo mu je banki a buɗe ma a buɗe mai account to ta san with wannan biliyan din za ta iya buɗe ka da kai tare irin su kanti din nan su money point ko OP kaga duk za a buɗe babu wani documentation akwai wannan financial inclusion da ake so a ce kowa ya zama yana da account sai aka shirya za ka iya buɗe account ma da number wayanka yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake so a gyara tun da ƙoƙarin shigo da mutane cikin su zama suna da akawun zai zama na an yi da lakcin security measures da KYC da ake yi na sanin kwastoma zai zama da sun amfani da wannan dama suna buɗe wa mutane akawun kuma akawun ɗin ba za ka iya su shi da kowa ba kuma kuɗin in an sa ba wai za su transferin a wani ba account ba ne za su je su using POS za su je su yi ticket online za su ce abubuwa da yawa da bai linkin ɗinsu da mutane ba za su ci wani program ni zamban da nake da shi bayan bayan cewa an kira ni da whatsapp cewa na turo taimako na kira musu ne akwai wani abin da zan yi kuma kiyayewa
to haka uku ne kiyayewa da ɗaya shi wayan ka ya zama da cewa whatsapp ɗinka akwai two-way authentication ba wai kawai password ɗin ba ya zama da akwai password akwai email maybe in mun zo ko da wani kasuwa sai an zama mutane da kowa zai mu whatsapp ɗin shi yadda zama da cewa ba za su iya samun amfani ba in kana da wani free authentication to ko sun samu wannan kuɗin za a samu ta email za a turo ta email to sai dai in suna da whatsapp ɗinka suna da email ɗinka sannan za su iya hakin account ɗinka amma ya zama da cewa number wayanka shine kaɗai security waɗannan kanin za su iya penetration sannan kuma masu zuwa malam suna downloading na ɗaya banda zama haramun masu zuwa suna cin bashin dubu goma dubu ashirin talatin ɗin nan online su ne suka fi shiga da kan game da kuwa kana da su a ce maka gashin za ka iya samun dubu ɗaya kuma wannan dubu ɗari in ba su hanci ko ta biya dubu ɗari biyar kuma ta hanci ba saboda in ba ka biyan kullum za su dinga cajin da internet kullum sannan za su dinga tura nufin ma mutane ta yi ga kanan kashi baki ce mai suci ne kai mai da ne ba wannan saboda da zarar kashi baki ka ba su aksan wayan to daga cikin su still akwai waɗanda su kuma suna nan sun suna nan sun suna ɗaukar information da su ba don bashin bane saboda su ce ka sannan kuma wani lokaci zuwa bankuna account officer ana kora kamar ma'aikatan banki yanzu da yawa za ka ga shi da aikin banki wani lokaci ba daɗi yake da shi ba to wani ya shiga aikin banki ne in ya samu sunayen mutane da lambobin wayar su da information ya yi wata shida shekara ɗaya ke da su to yana tafiya zai je buɗe wannan ma'aikatan shukan mutane zai samu yara ya ije su suna su da dole wannan wata sun suna kira sai kuma an kira ka duk ko waya akwai wanda ma suka yi advancing ko waya suka yi da ke mai tsawo za su iya get information amma ina ga bai riga shigo nan ba ni akwai concept da muka ji haka na yadda ake yin wannan kamar yadda ake advancing a technology na kare security din account da wayoyi su ma haka suke kara advancing na gano yadda za su penetrate yadda za su wani to amin ni ma za su ana turo min ba zan ci bashi har dubu ɗari biyar wani ya turo min wani ya ce sun ba shi kai gaskiya kamata a ga guda arba'in da ne abu ya kan ba su kan guda arba'in da ne yanzu na zuwa miliyan uku da ɗari ne
to jama'a kun ji dai kullu yau a tura mana ba a ofis don an ɗauki lambobin mu a wurinka ce wannan lalin kodar idris ne ta wannan kare da kake ba kan shi sosai kuma in kai din za ka samu in fice min ka samu bashi yau dubu ashirin bayan sati ɗaya ya zama dubu talatin to ba ma riban ka daga duniya za ka fara samu 3.2 million ba shi zuwa rai da rai ba shi za shi yaro in ka karfe shi shekara ta biyu zai kai Allah ya raba mu da ba
a wannan ko akwai apps da muke downloading su ma waɗannan wurin downloading apps sai ka ga mutum ka san wannan kan amfani din wato dokoki dole wasu abubuwa da ake yi kuma ma makaranta ake ko da yawwa wasu daga cikin samun application ne yana cewa za ka ba su access ma kamerar ka contact ɗinka da wani abubuwa kai kuma kawai sai kake ciki ya ce maka wannan app ɗin yana da kyau sai ga wani app bai da tsada ba free amma za ka yana maka abubuwa da yawa to ba kowane app ne za ka yi downloading ba saboda wani app ɗin kamar ka sa ka ɗauki ɓarawo ne ka kawo shi da ka to duk alat ɗin da yake shigowa duk wani abu da yake shigowa yana da to ya san wanda zai ɗauka ya kai wannan data ɗin kuma yanzu akwai artificial intelligence information ɗin da kake ga ana nema ba wai fa za a zauna ne a tara ba ne in flash duk information da ake so za a analyze shi a samu me ake so waye ne wani kuɗi ka bayana yawan shigo mishi to in sun tashi yin maka message za su iya maka message yadda zai dace da message da ka saba da shi saboda already shi wannan artificial intelligence ya riga ya ciro information ɗin ya ba su sigan da kake samu kamar yanzu akwai muke tunda malam in a misali halaja ne turo maka ka san shi turo maka akwai wanda za ka gane kuma kai wannan ba shi bane domin ni kun saba hausa communication sai mu muka turanci to za shi a cikin intelligence wanda suka suka haye sosai akan wannan abin za ka ga su har sigan yadda kake magana da shi za su iya tura ba da shi yawa ko kuma wanda suke cikin whatsapp group za su karanci oke wani ka zage jin turanci hausa yake bari mu rinka tura mishi ne cikin mu da hausa wani kuma a wani da shi turanci yake to duk irin wa'annan su ga mita jikin za su rinka tura
yana da samfun na muryar ka na za a iya bar wani voicemail cewa kai ne kuma ya rantsa ki ne ko wallahi ba kai ne wallahi
Allah ya sauke Allah ya tsare sai kuma mu hada da addu'a eh sai ne ta addu'a Allah ya tsare subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk akwai wani da za a masa operation yau yana nema addu'a Allah ya bashi lafiya amma Allah ya bashi lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika to akwai mu yara masu jaraba ko kuma Allah ya basu sa'a kuma Allah ya ba mu sa'a ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انت بحوائجنا عليم وعلى قضائها قدير فقدر وأجرنا يا هادي الهداء واجعلنا الشرور والأسرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون